أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن سادة التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Talata ashirin da hudu ga watan goma sha biyu, watan Zulhijja a cikin watanni na addinin Musulunci. Shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu. hijira kuma ce ƙaura ta hiyayyen halitta farin jika da sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zawa madina ina ganin uku ne ga watan takwas shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid wanda sai ya so ake ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muka mishi taken mu koyi ibada wanda wannan ibada ‘yan uwa musulmi asalin halittar mutum da aljan Allah na cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa li abudun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yudimun inna Allahu huwa razzaqu zul quwwatil matin wani wuri ke cewa ƙul inna salati wani suke wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin wannan shine asalin halittar mutum da aljini Allah na cewa ban halicci mutum da aljini ba sai dai dan su yi mana bauta ɗan uwa musulmi wannan bautar kuwa ba za su zama karɓuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala ba illa sai ka mata yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da ibada wadda ita ce asalin halittar mutum da aljini yayi sallah yayi azumi yayi haji yayi aure yaya ya aurar ya yi sallah duk wannan sai ka koyi mata rayuwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta ibadarsa ga baki da wani guri Allah cewa kuna da laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera tabbas kuna da abun koyi kyaukyawa a cikin sha'anin rayuwa ta manzo sallallahu alaihi wasallama ga dukkan mutumin yake kamnar game da Allah salim alim alakhira ga dukkan mutumin da yake kamnar wato gamuwa da Allah da kuma yake kamar gidan aljanna al'akhira subhanahu wata'ala kuma ci gaba da ambatan Allah ambato mai yawa ashe yan uwa musulmi kwai mata ibada irin ta manzo sallallahu alaihi wasallama da ita ake samun tsira wani guda ina cewa ma atakum ar-rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah inna la shadidul iqab duk abin da manzo ya zo muku da shi ku yi riko da shi ku yi aiki da shi abin da ya hane ku kai tsaye ku hannu tsoraci Allah Allah mai tsananin wato azaba ne ga wanda ya sa'a masa yan uwa musulmi fatan mu ibada da muka yi a baya Allah ya kaddara wanda yana son ta ce kuma yarda da ita ya karba wanda zamu yi anan gaba Allah ya kaddara wanda Allah na son ta yarda da ita kuma ya karba da yi malamai suna cewa al-ibadatu اسم جامع لما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة abin da ake ce ma ibada wani suna ne wanda ya tarar da dukkan abin da Allah yake so kuma ya da shi na daga faɗa da aiki ashe yan uwa musulmi yana da kyawu ko ya zama wajibi a kaina in tsaya in lura yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da rayuwarsa wani guri in ka ɗauki magana sallah yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli wani guri na cewa khuzu anni manasikakum ku mata ku kwaikwayi irin yadda nake aiwatar da aikin haji sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe yan uwa musulmi ya zama wajibi ne akan mu mu tsaya mu lura wannan ibada da Allah ya halicce mu don ita mu yi ta ƙarƙashin karantar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya jagorance mu cikin abin da za mu faɗa mu samu dacen littafin Allah alƙur'ani mai girma mu samu dacen sunna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wasallama da abin da magabata na ƙware salafus salih suka ta yi a kansa yan uwa musulmi muna nan a cikin littafi namu mai albarka ɗaya daga cikin tamu na fiƙihu na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhar ta abul hasan ali al-malik ashir rahimahullah a darasi da ya gabata mun kwana cikin darasi na arba'in da tara yau fatan mu Allah ba mu ikon faɗin daidai da aikata daidai tuntuɓan harshe Allah ka tsare mu karancin sani abinda mu gane wani addini Allah gane da mu yau za mu tashi darasi ɗaya bayan ɗaya ‘yan uwa musulmi na hamsin daidai. Fatan mu Allah ka samu na yi dan kai, yi da ba dan kai bai Allah ka tsare mu ya Allah. Allah ka sanya muna a ikhlasi a cikin dukkan ayyukanmu, cikin sallanmu, cikin hajjinmu, cikin auratakewanmu, cikin zamantakewanmu, cikin dukkan ibadan da za mu yi Allah ka sanya muna yi dan kai ya Allah. Yi da ba dan kai ba Allah ka tsare mu. ba da bismillahir rahmanir rahim malai ce fasalin rabewa ko kace wannan fasali ne al'umratu sunnatun fil umri ita umara sunna ce a cikin shekarun mutum marratan ya yi ta koda so ɗaya ne umara sunna ce ɗan uwa in Allah ya ƙada rayuwarka iya rayuwar da Allah ya maka tun daga lokacin balagarka har ya zuwa iya kwanakin da Allah ya kadar za ka yi a cikin duniya, domin Allah yana cewa, Alladi ya halakar mawata wala hayata liyabluwa kuma ayyukum ahsanu amala. Fa'iza ja ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Iya kwanakin da Allah ya kaddara maka a rayuwar duniya idan ka samu hali da lahiya, da ƙarfi da guzuri, hanya lafiya talau, to ana so ka je ka aiwatar da aikin umara ko da so ɗaya ne a rayuwarka. uwa musulmi, domin malam ce al'umratu sunnatun fil umri marratan, ita umara sunna ce a cikin shekarun mutum ya yi ta ko da shuɗi ɗaya ne, ko da so ɗaya ne ɗan uwa. idan ka maimaita nurun ala nur ko farla ce abu sa farla ko wani haske daga cikin hasken Allah Allah ya kaddara baɗi kai bara kai umara bana ma Allah ya kaddara ga umarai domin yan uwa musulmi yana daga cikin farla ta umara al'umratu fi ramadana ta'ajilu hajjatan yin umara ka je ka yi ta a cikin watan ramadana idan Allah ya baka hali Allah ya baka wadata ka je ka aiwatar da aikin umara a cikin watan ramadana watan azumi na ramadana to za ka sami kamar kayi umara ne wato kamar kayi aikin haji ta'dilu hajjati tana daidai da aikin haji yan uwa yan uwa musulmi kenan umara tana da farlar gaske kuma kada hassa alaiha nabiyyu sallallahu alaihi wasallama qawlan wa fi'lan manzon rama alaihi salatu wassalam ya motsar da mu ya kwadaitar da mu ya zaburar da mu sallallahu alaihi wasallama akan aiwatar da aikin umara akan faɗa ne ko aiki ne manzon rama alaihi salatu wasalam ya kwadaitar da mu da mu je mu aiwatar da aikin umara idan muna da hali idan Allah kaddara kwanakin mu sun kai faqala yace al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma muttafaqun alai umara da kai daga wannan shekarai zuwa wata shekara mai dawowa to kafaratu lima bainahuma abin kankarewar kurakure ne na abin da ke tsakaninsu za a kankare maka zinubanka na shekarar da kai umara idan wata shekara ta dawo to wannan tsakanin abin da kai shi a cikin jahilci a cikin rikin sani kuskure da kai na kurakurai to Allah na kankare maka yan uwa sai malamai suna cewa idza tunibatil kaba'ir in ka nisanci manya-manyan zunubai ne su waɗannan ƙanƙana in dai an nisanci manya-manyan zunubai to Allah na kankare su kamar su zina sata cin kuɗi da ruwa ƙarya yaudara annamimanci da sauransu ka wani manya-manyan zunubai ne wanda ayoyi da hadisai sun tabbatar ga narko na azaba ga wanda ya aiwatar da waɗannan zunuban to in ka nisance su in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum nukaffir anhum sayyi'atihim in haku nisanci mai zunubai to Allah wana iya kankare muku wato abin da kai shi a cikin kuskure dan uwa musulmi kenan al'umratu ila al'umrati kaffaratun lima bainahuma abin kankarewar kurakure ne daga wannan umarai zuwa umara ta baɗi saboda kenan yan uwa musulmi umara tana da farla ta gaske dan uwa wa arkanuha in ji malam ya ce rukunanta a cikin wannan littafi namu mai albarka na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhar ta abil hasan ali al-maliki rahimahullah fi mazhab imam malik radiyallahu anhu a cikin mazhaba ko fahimta ko ba da fata ko karantarsuwa ta malik yace arkanuha malik yace rukunnanta arkanul hajji yana tamkar rukunnan hajji in ka dauki rukunnan hajji kuwa wato za ka samu guda hudu rukunan hajji to sai dai ita umara za ka hudda tsayuwar arfa domin ta aiwatar da aikin umara kamar darasi da ya gabata na bayani akan hajji da muka yi in kana bin mu ko in kana neman wato a baka kwafin abin da muka yi darasi a kansa na darasi da ya gabata kana iya zuwa babban gidan radiyon mu na nan da magaran alhuda wanda ke masallacin ahlus sunna wal jama'a kusa da shi daga gusumcin shi a kunbini yana nan in ka dibi daga masallacin alu suna wal jama'a na karkada daga bangaren gusum kaga wani beni nan mai masaran wato fenti to insha Allah in ka tambaya anan a saman benin akwai gidan radio na alhuda anan ka je ka tambaya gurin masu kula da shi zaka samu wannan kofin abin da muka karanta ko kuma radiyon mu na biyu shine wato liberty wanda ke nan mai bakin tasha wato jikin masallacin alhaji bura zangi shi ma a saman bene ne gidan radio liberty shi ma a nan in ka je ka samu wani kofin abin da makaranta kenan a darasi da ya gabata mun faɗi rukunan aikin hajji rukunan aikin hajji akwai niyya in ka ɗauka akwai tsayuwar arfa akwai sa'ayi akwai ɗawafi ɗawafi lifada to ka gani ka ɗauka waɗannan zaka sami su guda hudu to amma ita umara tun da ba a tsayuwar arfa sai ka ɗauka akwai niyya akwai sa'ayi tsakanin safa da marwa akwai ɗawafi idan ka ɗauki niyya liƙaulihi ta'ala kwaɗar Allah da ya ce wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zaka wa zalika dinul qayyima wannan bangaren faɗar Allah ne da ya ce ba umarce su da komi sai didan su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini a gare shi da niyya khalisan lillah an yi ta dan Allah an yi niyyar yin wannan ibada ta aikin hajji ko wani aiki na ibada ka yi shi khalisan lillah su tsarkake addini su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini a gare shi wa zalika dinul qayyim sai da sallah su bada zakka wannan shine addini matabbaci wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dina hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakka wa zalika dinul qayyim ba umarci saboda komai sai su bauta wa Allah suna ma tsarkake addini a gare su addini mai kyakke hunafa shine addini mai kyakke su tsaye da sallah su bada zakka wannan shine addini matabbaci bangaren kuma abin da ya shahi niyya dan uwa in kuma ɓangaren sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama ko ma can da yake cewa innamal a'malu bin niyyat dukkan aika suna daga niyya tsantsar niyyar da aka yi ta dan Allah sai a samu sakamako a wurin Allah kenan waɗannan ɓangare na niyya kenan daga cikin rukunan umara niyya sai rukuni na biyu as-sa'i bayna safa wal marwa akwai sa'ayi shine tahiya ko ka ce sassaka ɗan gudu-gudu da ake tsakanin safa da marwa ka fara daga inda dutsen safa yake zuwa ga dutsen marwa inna safa wal marwata min sha'airillah shi ma faɗar manzo sallallahu alaihi wasallam da yace isa'u fa inna allaha kataba alaikum as-sa'i muttafaqun alayh ku yi sa'ayi shine tafiya da za ku yi ko ɗan gurgudu za ku yi tsakanin safa da marwa domin Allah subhanahu wata'ala ya farallanta a gare ku yin sa'ayi wannan hadisin bukhari da muslimu suka fitar da shi sai rukuni na gaba at-tawaful ifada li qawlihi sallallahu alaihi wasallama wal yadaw li qawlihi ta'ala kai li qawlihi ta'ala fadar Allah madaukakin sarki da yace bada a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi wa nafthihi wa nafsi وليطوفوا بالبيت العتيق to kaga ita umara abin da zaka huda tsayawa arfa ka dauki niyya rukuni ce aikin umara ka dauki sa'i tsakanin safa da marwa niyya eh tsakanin safa da marwa rukuni ka dauki dawafi tsakanin safa da marwa shi ma rukuni ne dan uwa musulmi kin shine anan mala yake ƙara motsar da kai sinatar da kai domin ka karanci ibada kana yin ta ne da sani da ilimi da tambaya ka san abin da kake kana koimata kuma rayuwa irin ta manzo sallallahu alaihi wasallama irin yadda ya addinin nan na musulunci ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi hajji ya yi aure ya aurar ya yi kasuwanci ya yi ma'amala da mutane ka koimata لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله كتبت الدم أكل سنة من زنكا صلى الله عليه وسلم to rukunnan ta ce arkanul hajj kamar rukunan hajji ma adal alwuquf banda tsayuwa a arfa wala ha miƙa miƙata ne tana da miƙati ita ma kuma kaga hajji akwai miƙatin da zaka ɗauka ita ma umara akwai miƙatin da in ka zo zaka ɗauka makaniyun akwai kuma tana da wuri wa huwa miƙatul hajji fil haqqi miƙatin da ake ɗaukan wato harami ko wurin da ake ɗaukan harami na hajji shi ma a nan ake zauwa a ɗauki wato yin harrama ta umara illa fi haƙi manho bi makka sai dai a cikin wanda yake shi haƙin shi a cikin garin makka ɗan garin makka ne fa innahu yuhramu min alhilli to shi an samu yayi harama daga nan mahallin shi wurin da yake wal afdalu amma shi ma mutum maka abin da yayi ya je doke haramarsa a wurin da an yuhrama min al ji'irana akwai wanda ake ce mishi ji'irana a nan gurin maka to a nan aka hiso shi yahi amma babu laihi a wurin da yake a inda yake daga nan yayi wankansa ya sa haraminsa ya yi sallarsa raka'a biyu ya kama talbiya ya huta zuwa ga mina to amma ita umara kaga in ya dauka anan ina za shi ka'aba zai tsaye ita haji ce zai je can ranar takwas da wata ya zamana ranar tara da wata sai a huta arba to amma ita umara abinda aka so abinda ya yi farala a ɗauke ta ka ɗauke ta a guri da ake ce mashi iran shi ki da farla amma babu lai ka ɗauka a wurin da kake wa zamani kuma tana da lokaci wa huwa jami'ul ayyami sana zamanin da ake umara shi kuma dukkan kwanaki na shekara dukkan kwanaki na shekaran Allah sa ka je maka kenan sai ka ɗauko ta daga miƙatin da kake daga miƙaci sai ka ɗauko ta in a zaune kake a garin makka kuma daga mahallinka ko ka je iran ka ɗauka daga nan wasifatul ihram biya siffa yadda ake yin harrama da ita manistihi babul gusli yana daga abin da aka so shine wato yin wanka watan zif da tsarkaka wa ma yalbisu da kuma abin da mutum zai sa ka tsarkaka daga jikinka da kuma abin da zaka sa a jikinka zama tsarkake ne kuma ka yi wanka kuma wa ma yi harumu alaihi minan libas kuma hallo ka lura da abin da aka haramta maka na daga tuhuwa da mukakka a lokacin da ka yi harama wa ɗiba da sanya turare a lokacin da ka yi harama amma kahin ka yi harama kana iya wato yin wankanka tukwana ka sanya irami kama ba kayan irami to sai ka nisanta daga tuwa da mukakka da sanya turare wa gairi zalika da wani wannan na irin abin da aka haramta mai aikin haji kal haji kamar haji duk abin da aka haramta mai aikin haji to kai ma an haramta maka wa yukrahu takraruha fil amil wahidi an karhanta yin umara ka maimaita ta a cikin shekara guda amma za ka ji wani bangare na mazhabi suna iya suna cewa babu laihi ana iya maimaita ta a cikin shekara guda ka yi ta so ɗaya ko so biyu domin alhazanmu in sun je aikin haji to waɗansu in sun Allah sa sun tafi daga shidda kai tsakai su makka suka shiga suka yi umara suka ƙare suka warka suka zamana idan an je an dawo an je an fita min ranar takwas da wata tara da wata an ta zuwa ga arfa an gangaro musu da fiya an kwana ranar goma da wata an sake dawowa nan bina an yi jiwa an ji an yi tan dawafi an ƙare an yi sa'ayi an yi aski an yanka an zauna kwana biyu ko kwana uku kuma daga nan aka sake dawowa aka zo ka yi ɗawafinka ka yi sa'ayinka kuma ka ƙare dai aikin hajjin ka cikakke ƙare ka zo ka zauna kina ta gida to waɗansu in ba su je madina ba suna zuwa madina ziyara su ziyarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ziyarci wato abubakar da umar nan kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan su je baƙiya su ziyarci musulmi wato da manya-manyan sahabban nan maza da mata waɗanda suka rasu aka binne su a nan garin madina baƙi su yi musu addu'a to in suna dawowa suna ɗaukan umara daga inda mutanen madina sukan ɗauki hirami na umara kinan kaga can da harko sun yi umara sun ƙare an wuta aikin haji da su an ƙare hallo in aka dawo nan daman tamatu iki suke haji da umara suke haɗawa a shekaru shine tamatu an ce wace haji kake kai mutanen nan afirka kake tamatu iki ba kirani ba ne ba ifradi ba ce to waɗansu suna ƙarawa to amma a nan a cikin wani littafi na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariyya ta abil hasan ali malik ashazir rahimahullah fi maza imam malik bin anis yace maka wa yukrahu takraruha fil amil wahidi an karhanta yin umara ka sake yin ta bayan kayi ta a cikin shekara daya makaruhi to shine maka maka bayanin waɗansu sun ce ana iya yi wa tafsudu bil jima'i yanda haji take ɓaci a cikin kwanaki na aikin haji kai jima'i ka haɗu da iyalanka to ita ma umara tana ɓaci a cikin waɗannan kwanakin da ake aiwatarwa amma fi ma'anahu da abin da ke cikin ma'anar ko da take wuni ɗaya ne in ka ɗauka shi kenan idza waqa idan ya afku jima'in qablan in qida'i arkaniha tun kafin karewar tabbatar da rukunnan ita umarai tunda ita lokaci guda ne in ba taro cikin sa'a ɗaya in babu taro inda taro da kaga zai yi sa'a ɗaya to wannan shine ɗan takaitaccen bayani da malam ya kawo maka akan sha'anin wato umara dan uwa musulmi shine muke ƙara zabar da ƴan uwa musulmi wanda Allah ya sa yake da hali ya samu halin tafiya to ana so a cikin shekarunka na rayuwa tunda suna ci umarai ka je ka yi ta koda so ɗaya ne in an samu an ƙara babu laifi sai mala ya ci gaba da darasi a cikin littafi na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariyya ta abil hasan ali al-malik azhar maula fi maza imam malik radiyallahu anhu kija khatimatun cikawa idza kharaja al-insan min makkah idan mutum ya fito daga garin makka faltakun niyyatuhu ya zamanto niyyarsa wa azimatuhu da wato niyyarsa ziyaratun nabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya azama ya himmatu a kansa ya ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama ziyaratahu sallallahu alaihi wasallama sunnatun domin kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ziyara sunna ne sai da shi bai cikin aikin haji bai cikin aikin umara ka hoto sai ka samu ka tahi daga maka ka je madina ka ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama to ziyartar nan ta annabi malice maka wato wato sunna ce ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallama sunnatun ziyartar annabi sallallahu alaihi wasallama wato sunna ce mujma'un alaiha wanda an haɗu a kanta kenan kaga yan uwa musulmi a wanda Allah ya kai ka aikin haji ko umara to ka rinka kokarin a yan kwanakin da za ka yi a garin Madina ka rinka kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ziyara a nan kusa da shi idan ka je bayan ka ce assalamu alaikum ya rasulullah ka dan gusa ka dan gurin wato abubakar ka mai sallama ka je gurin Umar shi ma ka mai sallama daga nan ka huto kuma kana da dama sai ka ziyarci sauran sahabbai da sauran musulmin da aka binne su a nan baqiya a nan kusa da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wato makwanti ko ko kabari wanda ake ce mishi kabari wanda ake ce mishi baqiya inda ake binne wato musulmi ana to ziyara ta annabi sallallahu alaihi wasallama malaci maka sunna ce kuma an haɗu akan ta wa fadilatun kuma halu tana da farala muraggabun wanda take abin kwaɗin kwaɗetarwa fiye a cikinta fa'iza ammahu za'iru wala yi shirk ma'ahu gairuhu saboda haka duk lokacin da mutum ya ƙare ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallama to kada ya haɗa shi da komi li'annahu alaihi salatu wassalam matabu da sallallahu alaihi wasallama bin shi ake da tabba shi bai yake bi in ka je ka ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama to ka kiyaye wa yustahabu malaci an so an yanzu kharijul madina wanda yake ya sabka a wajen madina an yi ta ɗahara ya samu ya yi tsarki wai ta ɗayyaba kuma ya sanya turare wai yalba su a sani siyabihi kuma ya sanya tuhuwar shi tuhuwar shi mai kyau domin ya ziyarci ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani wanda yake ka zo daga wani gari daban ka sabka ba a cikin garin kake ba to ana so ka tsarkaka ka sanya turare ka sa tuhuwarka mai kyau in ma tsohuwa ce akwai a wanke ta sannan kuma ka yi niyya ta ziyartar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an so wanda ya sauka a wajen garin madina ya samu ya tsarkaka wannan ya sanya turare ya sanya tuhuwa mai kyawo domin ziyartar annabi sallallahu alaihi wasallam farin jika da hiyayye a cikin halitta wanda ba aika masa ba kuma ba za yi ba bin ka bin Allah saba maka sabawa Allah man yudi rasula faqad ada Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza wa Allah wa adi'ur rasul dan uwa musulmi saboda haka yana da kyawu yan uwa musulmi idan Allah ya kai mu aikin haji to mu yi ƙoƙarin zuwa Madina domin ziyara. In Allah kai ka aikin Umara, ko wani uzurinka da ya kai ka, ka sauka a garin Makka, ka je kai Umararka, in ka ƙare to ka yi ƙoƙari ka samu damar da za ka je garin Madina domin ziyara. Ta hiyayye a cikin halitta sallallahu alaihi wasallam. Dumala ya gaya maka anan cewa sunna ce, wadda take da farala. kuma abin kwaɗan lada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ake mishi mun yi ɗi'in rasul ce fi da Allah wa ɗi'ullah wa ɗi'un rasul summa idza dakhala masjida in mutum ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama bada abin rukuyi da harayin nafila kana shigowa ka samu nafila tahiyatul masjid kai in kana waqatun tajuzu fihi nafila idan lokacin ya halitta ayi nafila kuma ka kiyaye ba kallon kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka yi don gode ki akwai askar ana tabbatar da mutane akan sunna suna nan askar kina a cikin masallaci daga sun ga ka juya ka dibi inda kabarin annabi yake sai su juyar da kai kalli inda alƙibla take haka za su nuna maka to kana shigowa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam farkon abin da aka so ka yi shine nafila in ya kasance a lokacin da ake nafila ne in ku ba lokacin ba ne ba nafila wa illa in jimala in ku ba haka ba lokacin da ake nafila ba ne ba da abil kabari sharif sai ku hara ziyartar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam madaukaki ba za ka je ba kuma ka liƙun masa wala yastasiqu bihi ba za ka je ka liƙun masa wala yastadbiru alqiblata kuma ka ba alqibla baya ba ka juya kana kallon kabarin annabi wa yastaqbilu alqiblata shari kuma ba za ka fuskanci ba wato a cikin eh wai saka bilul kabara sharif sai ka huskanci inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yake tunda yanzu ziyara ce zaka fara ita alqibla wai sa dabirul qiblata ka bata baya wai sa qabilul kabara sai ka huskanci kabarin asharif na annabi sallallahu alaihi wasallam kinan ka juya kinan ita nafila in zaka yi ba a so ka kalli kabarin annabi ko za ka roƙi wani abu a'a ka kalli kabarin a'a ka kalli alƙibla in ka ƙare sai ka jiyo ka huskanci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama wa ya ƙuri sai ka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatu kama annabi sallallahu alaihi wasallama sallama wata ruwa ta ce annabi zai karɓa maka yaya karɓawar take imani ya zama wajibi a kanka tunda hadisin ya inganta sallallahu alaihi wasallam kinan wa yaqulu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh ka huskanci kabarin annabi ka mai sallama ba daga hannu ka yi roƙo ba irin yadda waɗanda suke yahuda ko nasara suke wato roƙon kabarin manya-manyan mutanen su ko annabawa su amu an hana mu ko sallama za ka kalla ka mishi in za ka yi addu'a ne aka ce ka juya inda alƙibla zai ka yi addu'a ka. Summa an yi ha an yamini, daga nan in ka huskanci kabarin annabi ka mai sallama, sai ka ɗan yi gaba kaɗan wajen damanka, zira'an da zira'i ɗaya, fa ya ƙule ya ce, Assalamu alaika ya ababakar ni Siddiq, kama abubakar. radiyallahu anhu as-siddiq wanda ya gaskata duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kuma khalifa ta warko ta manzo sallallahu alaihi wasallam Abubakar ne siddiq kenan sai kaɗan yi gaba kaɗan wajen damarka da zira'i ɗaya sai ka ce assalamu alaika ya abubakar ne siddiq summa yunaha ilal yamin sai kai gaba kaɗan halo shi ma wajen dama aidan kuma nahu zira'in kamar misalin zira'i ɗaya shine kamu ɗaya fa yaqul sai ya ce ko kace assalamu alayka ya aba habsa umar faruk wa yusallim shi ma kamar sallama kuma wai sallimi kullama da khala wa kharaja duk lokacin da ka shiga wannan gurin za ka ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama in ka shigo ka yi nafila ka kare sai ka je ka wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama assalamu alayka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh wace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu amincin Allah shi tabbata gare ka ya kai wannan annabi da ramar Allah da jinkan Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗan yi gaba kaɗan wajen dama kamar zira'i ɗaya wa ya ƙulu assalamu alaika ya abakar ne siddiq amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai abubakar ne siddiq sun mai yunaha sannan kuma yi gaba kaɗan ilimin wajen dama aidan kuma na wa zira'i kamar misalin zira'i ɗaya shine kamu ɗaya فيقول سيتي السلام عليك يا أبا حبس عمر الفاروق كما السلام عليك يا أبا حبس يا أبا حبس عمر الفاروق رضي الله عنه كما كم يسلم duk lokacin da ka shiga ka yi sallama ka huta wannan shine babban abin da ya tabbata ɗan uwa musulmi a cikin sha'anin wato umara da ya kamata wato mutum bayan ya aiwatar da aikin umara ya ƙare to kuma ya samu ya je ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da waɗannan sahabban masu daraja, masu ɗaukaka, ya ziyarci abubakar, ya ziyarci Umar to ka gani ɗan uwa musulmi to shine a wannan littafi na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariyya ta abil hasan ali al-maliki ash-shazili rahimahullah ya ɗan taƙaita maka bayanai akan abin da ya shahi wato umara ‘yan uwa musulmi ni ƙoƙarin in Allah ya samu samu dukiya hanya tana lafiya muka samu damar wato yin wannan umara to a yi ƙoƙarin ‘yan uwa musulmi a aiwatar da wannan umara saboda irin farala da alkhairi ka diba ka gani yadda magabatan nan suke ƙoƙarin ɗora mu akan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama akan duk abin da ya shahi ibada ‘yan uwa musulmi kaga darasin mu ayo babban abin da ke kira mu ‘yan uwa musulmi wato shine abin da ya shahi wato umara ‘yan uwa musulmi umara a yi ƙoƙarin in Allah ya subhanahu wata'ala ya taimake ka ka samu hali ko da yake haji da umara dukansu wato ba kuɗi ba ne kira ne daga Allah amma dai ka gane ‘yan uwa musulmi al'umratu sunnatun fil umri marratan aiwatar da aikin umara sunna ne ɗan uwa musulmi a cikin kwanakinka da Allah ya ƙaddara maka na duniya za ka yi, musulmi. Kuma umara tana ɗaya daga cikin ibada ce ta neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ce kuma wadda Allah yake ɗaga bayin darjojin bayinsa, ya kankare musu wato kurakuransu, uwa musulmi, duk an a sha'anin umara uwa musulmi. ibada ce wadda ake neman kusanci zuwa ga Allah kuma ibada ce wadda in ka samu ka yi ta a cikin wannan shekarar kawai shekara za a kan kare maka abin da kai na kuskure kuma zarama alayhi salatu wassalam ya faɗa ya motsar da mu ya kuɗetar da mu ya zaburar da mu a cikin faɗarsa da aikace inda da kanshi ya ji ya yi umara ɗan uwa musulmi mun gaya maka a baya darasinmu da ya gabata lokutan da ake aikin umara ya ce jami'u ayyami sana dukkan kwanaki yininnika na shekara wakatu lil umarati to lokaci ne yin umara sai dai babbar faralata yinta a cikin ramadana shi yahi farala inda hali da yawa za ka sami ‘yan uwa wanda Allah hore musu abin ɗan abin hannu waɗansu asusu ma suke suna tarawa domin ramadana in Allah kai rayuwarsu su yi ƙoƙarin zuwa umara domin in kai umara a cikin ramadana tana daidai da mutumin da ya aiwatar da aikin haji uwa. da daidai da wanda ya auta da aikin shi. saboda haka ‘yan uwa kuma babu laifi waɗansu suna ganin in aka yi ta a shekara sau ɗaya ta wadata maimaita ne ne a cikin shekara ɗaya ka yi ta sau biyu waɗansu aka ɗan samu maganganu na malamai suna ganin an yi waɗansu suna ganin wato ba za a yi ba a cikin shekara ɗaya ka yi umara sau biyu amma mafi yawan mutanenmu a nan mu in sun je yin aikin haji tunda ta matuƙi ne suke yi to sukan samu damar wato yin umara farla ta gaba da muka gaya maka ɗan uwa ziyartar annabi sallallahu alaihi wasallam domin a duk duniya masallatan da ake kulle kaya a yi bulaguro na musamman don masallacin wannan don a ziyarci wannan masallacin ɗan uwa masallatai ne guda uku rak in Allah ya hore maka dukiya kana da hali tuma bale kai shiri wane na za ka a zan yi bulaguro in je in ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama a masallacinsa bulaguro na musamman i tabbas ka kulle kayanka don wannan an abi hurairata radiyallahu anhu an samu daga abi huraira abi huraira ke cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushaddu rihalu ba a kulle kaya a yi bulaguro a ɗar mai kaya a yi la tushaddu rihalu ba a kulle kaya na musamman da niyyar yin bulaguro kawai zallarsa don wani masallaci illa fisa illa ila salasi masajida sai dai don ziyartar masallatai guda uku sai dai don ziyartar masallatai guda uku ɗan uwa musulmi manzara masallar ya ce masjidi haza na farko masallaci na wannan nagarin madina masallacin annabi sallallahu alaihi garin madina ka samu a amira kake a rasha kake a oranshi kake a niger kake a najeriya kake a burkina kake a mali kake a togo kake a ina kake cikin duniya ka kulle kayanka na musamman wane ina za ka aiza ni in ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama a masallacinsa masallacin annabi zan kai ziyara ta musamman yawanci wa mas, masjidi haza ba a kulle kaya a yi bulaguro a tayi na musamman sai dai masallatai guda uku na warko ce masallacin masallacin shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa masjidil haram da masallacin harama ɗakin Allah eh zan ziyarci ɗakin Allah. Ka je ka yi umaraka, lokacin hajji ne ka yi aikin hajjinka. Ya kawo a ziyara ce na kawo na ɗakin Allah. Babu laifi, ka ƙulle kaya don wannan. Na cikon ukun wa masjid al-aqsa da masallacin Qudus. wanda yau Yahudawa suka mana katutu a wurin, wanda musulmi muna da haƙƙi a cikinsa, masallacinmu ne wurinmu ne, to masjid aqsa masallacin ƙudus kamar da malamin ba su yake waɗa. Babu laihi in kulle kaya na ki kulle kayan ki ina za ka masallaci zan je in ziyarta wani na ƙudus eh wani hadisin mutabaqun alaihi Bukhari da Muslim sun hutar da shi. Masallacin annabi na Madina, ka yi shiri na musamman domin ziyartarsa. Masallaci na ɗakin Allah, Ka'aba, ka yi tahiya ta musamman domin ziyartar wannan Ka'aba. Wa masjidil aqsa na cikon uku shine masallacin ƙurs ɗan uwa musulmi tunda muna magana akan umara ne muka sayo bayani akan mahimmancin ziyartar annabi sallallahu alaihi wasallama mahimmancin ziyartar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka koma daga shi abi huraira ya ce manzarama alaihi salatu wasalam ce salatun fi masjidi hada yin sallah ɗaya cikin asuba zuwa la'asar magariba isha sallolinmu da muke yi wanda in ka je masallacinmu na nan na cikin garinmu za a baka lada ashirin da biyar wata ruwaya ta kawo za a baka wato daraja ashirin da bakwai. To yin sallah ɗaya ta farilla, salatun fi masjidi hada yin sallah guda ɗaya a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin garin Madina ɗan uwa muke ƙara motsa da alhazai da masu zuwa umara in Allah ya sa kun kai ziyara to ɗan uwa in dai lahiya kalau da hankalinka da dama ka samu dama to duk wasu sallah ta farilla matuƙar kana cikin garin Madina je ka masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka aiwatar da ita sai dai wutar ruwa ta hana ka saboda irin ganin alkhairin da ke cikin yin sallah ta farilla ɗaya a masallacin hiyayyen halitta farin jikada wanda ya yi kowa ɗaukaka da daraja a cikin halittu wanda ba aika masa ba za a aika masa ba sallallahu alaihi wa sallama bin sabin Allah saba mai sabawa Allah subhanahu wataala Allah ka tabbatar da mu akan sunna to yin sallah ɗaya a cikin masallacin annabi khairun min alfi salatin fi gairi minal masajid illal masjidil haram yin sallah ta farilla lokaci ɗaya. Ita ta yi alkhairi min alfi salatin daga sallah dubu. Khairun ya ce, ita ce mafi alkhairi min alfi salatin daga sallah dubu, yin sallah ɗaya a masallacin hiyayyen halitta. sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu kenan tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi Allah ya ƙara yarda da shi Allah ya ƙara mashi wasila yin sallah ɗaya a cikin masallacinsa ta farilla ita ta shi daga sallah dubu a cikin wani masallaci ba masallacin annabi ba illa da masjidil harama sai dai masallacin harama shi kuma farlar shi ta yi wannan na baitul maqdis kuma bai kai masallacin harama ba shi kuma kina saboda haka yan uwa musulmi in Allah ya sa ka samu halin zuwa aikin haji ne to ayi kokarin ziyartar annabi sallallahu alaihi wasallama a yi ƙoƙarin zuwa Madina a ziyarci Annabi sallallahu alaihi wasallam kana ajiye ka daga masallacin ka daga daga masabakin ka kai ana ajiye ka daga masabaki maza zabura ina za ka masallacin Annabi in kai mushi ziyara ka mai sallama dan uwa musulmi wannan suna gani in ka je kin ka aje kayanka ko da an rage masallacin ne ka je bakin masallacin kai assalamu alaikum ya rasulullah ka dawo ya so gobe bayan sallar asuba suna ba da damar su buɗe wurin da ake ziyartar annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran lokuta dai waɗanda a can saudiya an kashe jagororin ku na aikin haji da umara Allah saka musu da alkhairi suna tsaye suna la'akari da lokacin da askarawa masu tsaro masu kulawa da dukiyoyin jama'a da jama'a kansa suna ba da dama lokaci zuwa lokaci su hudda lokaci na musamman domin musulmi su shigo su ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama su yi mishi sallama su ƙara gaba gurin wato abubakar na siddiq su mai sallama su ƙara gaba gurin wato umar bin khattab aba hafsin shi ma su mai sallama to don uwa musulmi yin sallah ɗaya a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama khairun tafi alkhairi da farla daga sallah dubu a wani masallaci in ba masallacin harama ba shi kaɗai ɗarata saboda ina ganin ‘yan uwa masu lura lokaci suna nuna mana lokaci muna fatan abin da aka shi mun yi daidai wannan ba hikimin bace ba dubarar mu bace daga Allah subhanahu wa ta'ala ne, kuskure da aka ji daga ɗan uwanku ne a cikin addinin musulunci Muhammad Kabir Malam Umar da magarin Niger ɗan ƙaramin kolo ne almajiri muna yi ne bisa ƙalƙashin wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin muna yi ne ƙalƙashin balligo anni walau aya muna yi ƙalƙashin fazakir innama anta muzakkir ila abin da man kasan shi dan a tunatar da kai a motsar da kai azaburar da kai gidan kuskure da aka yi daga shedan ne Allah kankare shi daga cikin zukatan al'umma ya tabbatar mana abin da ya taba cikin littafin Allah alkur'ani mai girma da sunna ingantatta ƙarƙashin fahimta ta salafi salif magabata na gari na ƙwarai mazan jiya irinsu sabai da tabi'ai da tabi'i tabi'in da sauran manya-manyan malamai na sunna Allah ka fahimtar da mu fahimta ta magabata Allah subhanahu wata'ala ƙasar mu Nijar ka sanar da mu lafiya ka zama da mu lafiya ya Allah dukan wani zama lafiya da nutsuwa ka saukar da shi a cikin ƙasar mu Nijar da garmu na da magaram dukan wata fitina ya Allah wanda mun santa ko mun santa bai Allah ka tsare ƙasar mu da garin mu da gidajen mu ya Allah fitin tunu wanda za su tara hankalin al'umma musulmi duk duniya Allah ka tsare su ka tsare mana kamar mu zama lafiya da nutsuwa mu bauta maka ƙarƙashin littafin ka alƙur'ani da karantar manzo sallallahu alaihi wasallama idan lokacin mu ya wuce yi ka haɗa mu cikin jannatul firdaus iyaye da malamai da kakanni da yayan kakanni Allah kai musu rahama yan kasuwa da ma'aikata da yan kwadugo masu karanta suwa masu wa'azuzzuka Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarsu da tamu bak da muke ganin gata nan ta gabato mu za a yi shirin ta cikin 'yan lokuta kaɗan ya Allah kai ne Allah ka fahimtar da matasan mu maza da mata fahimta kyaukyawa akan abin da aka ba da amsa ka sa su jarrabawa ka sa wannan abu ya zame musu alkhairi ne cikin duniyar su da lafiyar su abin da ba shi da alkhairi Allah ka tsare mu da mu da su gabaki ɗaya ya Allah ya Allah subhanahu wataala ƴan uwa da suke tsaye fuskan na'ura suna isar da wannan sako namu zuwa gare ku sautin mu Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar su da tamu sharrin mutum da aljani Allah ka tsare mu ƴan uwa wanda suke bamu dukiyar su cikin makarantun mu da masallatan mu da wuraren wa'azin su wa'azin mu da wuraren gidajen radio mu suke zuba dukiyar su ya Allah ka sanya albarka a cikin dukiyar su da tamu mu ko da muke aiwatarwa Allah ka sanya mana ikhlasi ya Allah kai ne Allah Allah muna roƙonka Allah Allah ka tsare mu daga hidima dan kai ba ya Allah Allah ka da kumyatar da mu yau mai kuma nasu lirabil alamin ran da zamu gaba tsaye a gaban ka ya Allah Allah subhanahu wataala ka biya bukatun mu na alkhairi shugabannin mu Allah kara musu imani da adalci Allah ka jagorance mu da mu da su daga cikin karkashin littafin ka alqur'ani da sunna ingantatta wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa marasa lafiya gida da gidan asibiti Allah kare mu da lafiya masu bara adda mu da su duka Allah ka biya bukatun na alkhairi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين